من انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته kamar yadda muka saba dukkanin ranar sulhu a wannan masallaci mai albarka masjid umar bin al-khattab inda muka saba haduwa a karatun at-tajrid as-sarih li ahadith al-jami' as-sahih mashhurin littafi wanda yake muktasar na sahih al-bukhari wanda babban malami Ahmad bin Muhammad bin Abdul Latif az-Zabidi ya rubuta wanda an ya rasu hijira tana shekara 800 da gomiya tara da uku kimanin shekara kenan dubu ɗaya ko da barin shi duniya allah ya kai shi da rahama za mu tashi a wani babu babu na gazar fil ma'uza wa ta'lim idza ra'a ma yakra wani ya karanta
نعم قال رجل يا رسول الله صلى الله عليه لا وسلم.
أكاد لا أكاد أدرك الصلاة مما يقوي بها فلان فما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في موقدة أشد غلبا من موقدة من من يومه نعم.
فقال أيها الناس إنكم منفرين إنكم منفرون فمن صلى بالناس فليصلي فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة نعم
تنزيل المخالف نعم يا حسن باب الغضب في الموعظة والتعليم إذا رأى ما يكره إمام البخاري يقول ترجمة باب وندا الإمام الزبيدي أبو لطيف الله يمشي درامة أتركشن يا كاو حديثنا أبو مسعود الأنصاري باب الغضب باب ديكي نونا من هلتشن ينفشي في الموعظة a wajen yin wa'azi wa ta'alim da kuma karantarwa idan ma idan ra'a ma ya karamu dan har mai wa'azi ko kuma mai karantarwa ya ga ma ya karamu abinda yake ki an abi mas'ud al-ansari radiyallahu anhu qala daga abu mas'ud al-ansari Allah kare ra'a gare shi yace qala rajulun wani mutum ya ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah kasantuwan cewa ya rasulallah ya kore illa da za ta zama illa na wannan hadisi kenan sahabi ne ya wannan tambaya wanda kuma jahiltar wane ne sahabi bai zama tawa aibu a cikin hadisi tunda dukkanin su adilai ne tare da adaltarwa Allah subhanahu wataala la akadu udriku salata ba na kusa da in samu sallah mimma yutawwiru dina fulana sababin wani da yake tsawaita mana sallah in muka kalli zahirin hadisin cewa banna kusa da samun sallah saboda wani yana tsawaita sallah ya nuna kenan me a ƙa'ida inda ake tsawaita sallah kenan sallar da ake tsawaitawa kaga ya zama masabuki ya samu ya zama to masabuki ya samu shi yasa wata ruwa ita take fassara me yake nihi da wannan shi yace inni la ata'akhkharu inni la ata'akhkharu fi salat ni ina samun jinkirta zuwa sallah abin da yasa nake jinkiri mimma yaqawil bina fulan saboda wani ina tsawaita mana to he in jinkirta in kitaliya kenan la Allah raka'a farko da ake tsawaitawa sai yayi dogon karatu ya kusa ruku sai in shi la'alla kuma a ina bari sai ya yi da raka ta ɗaya ta biyu masu tura sannan sai je ni kuma a ta uku kenan almahimmu abin da yana daga sababin abin da ya jayo bai halartar masallaci da wuri a wata ruwa ya ce ni kuma ina daga wanda nake ƙoƙarin tafiya masallaci akan lokaci ba ma rahaitun nabiya sallallahu alaihi wasallam abu mas'ud yace ban taba ba ganin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin a wani wa'azi a shadda gazaban wanda ya fi tsananta ya fi kaiwa matsar yin fushi min yau mai izin kamar wannan rana a nan gurin kenan akan abin da shi abu mas'ud ya gani shi yasa ce fa ma ra'aytu nabi ni dai ban taba magana da salasala kenan akwai yiwuwar annabi salasala akan wani abin yayi fushin da yayi wannan kamar lokacin da aka nemi a yi alhurma ga wannan almakazumiya wadda ta yi sata kaga nan ma nan sarasa hankalin shi ya tashi sa aka kawo mundur to amma shi abu mas'ud a iya ganin irin su nace ban taɓa ganin annabi sarasa ashe da gazaban ya yi matsar fushi min yau idin kamar wannan rana wannan yake nuna mana ana son mai wa'azi ko kuma mai kutuba ya zamanto ya yi amfani da salo wanda yake na gaske a cikin wa'azi da kuma kutuba kar ya zama mai wa'azi ya mai da wa'azi wani abu na ban dariya kawai ya zama ana kyakyacewa ko za a yi dariya zama tsurfa ce wani lokaci bayan wani lokaci kama an samu malal an kosa wata rana shi ma ba kowane lokaci ba amma abin da ya yi ya zama kudu ba wa'azi kawai gaske-gaske ne babu kenan abu wanda yake na wannan a shaidu gazaban min yau da faƙala ya ce ayyuhan nasu ya ku jama'ar sahabban innakum munaftiruna ku sani cewa innakum munafiruna nan sai ce ayyuhan nas da abin ya game duka gabaki ɗaya ba tare da an kebance cewa sahabbai ba tare da cewa waɗanda yake ma magana su wane ne sahabbai ne innakum munafiruna lalle a cikin ku akwai waɗanda suke munafirun masu korewa mutane fa man salla bin nas duk wanda zai jagoranci mutane ne mace fali khafif ya zamanto ya takaita ya sauƙaƙa a nan guranan sarasa sai amfani da salo daga salo wanda yake na da'awa na kokarin shiryar da mai kuskure ya gyara ba wai a tunzara mai kuskure ba kaga bai ta ayini ba tare da kuma karin mu'azu aka kawo mushi radiyallahu ta'ala anhu amma sai bai ce ba kai mu'azu kaza kake ko kai kaza kake kaga sai a dunkule haka salama ake ke ma balan nasu ya fa'alu na kaza me yasa mutane suke kaza limaza ta fa'alu na kaza kaga sai aka game shi me rehin ya sani in za ka yi wa'azi ko ba za ka ba da misali ko za ka yi gargadi ko jan hankali to karkar yadda za a gane da wani kaci in za ka ba da labari in a anguwar ne abin ya faru to in dai za a gane wanda ainihin abin ya faru a gare shi karka faru sai dai ya zama to misali in abin a wani guri ko kamar da abin wani gari ka ce a wani gari don ka a gawa ne saboda ba a san kuma ya tsamuta a musulunci wani ne abu kai tsaye a masallaci to ko dai ka ware shi ko kuma in baka ware shi ba ka misalan da ba za a gane ba dan ware amma in kowa ya ga abin ya faru to karka yi a baro ba yakan ko yakan sawa mutum dan adam sai shi wani abu a zuce shi ko wani girman kai ya dauke shi misali wani lokaci sai ka ga wasu karan salulan mutum fir sai ta ta kara la'alla bai iya kashewa ba la'alla wani abu kaza kawai karar sai wani ya tashi gaskiya mutane ya kamata mu dinga abu da hankali gaskiya mu san abin da muke kenan ka nuna shi mahaukaci shi bai san ba abin da yake kaga yanzu dole zai shi ba da ka ci mutunci shi to a salo na manzala ba a wannan ma dama yayi haka nan shi ma san ba daidai bai kenan za a lura ga shin akwai wani uzuri da yasa haka nan in bai sani ba sai kana iya kai ka bari sai ka kebance shi sai ka bari gobe ko shi bi ko kaza kuma sai kai a dokare dan kar ya zama fitina a gare shi حدث الناس ما كنت بمحدث قوما قوم لا لا يكاد لا تكاد قلوبهم الا كان عليهم فتنه فذاك غيا ما mutane abinda hankalin su bai iya dauka sai ya zame musu fitina faman salla bin nas fal yukhaffif wanda zai ma mutane limanci ya sauƙaƙa fa inna fihim al mariba a cikin su da akwai mara lahiya wa da'if da kuma wanda yake mai rauni kamar tsoho kamar wanda yake kenan mai raunin jiki wa zalhaja da kuma ma'abucin bukata dan bulaguro da kuma wanda yake mai jiya da waɗansu waɗanda suna da waɗansu bukatunsu wanda suna da bukatar su je su halarci waɗannan bukatu nasu wannan kenan ya nuna mana abin da ake bukata ga wanda yake mai wa'azi ko mai karantarwa yana halitta a gare shi a lokacin da aka aikata wani abu abin da ya zama to bai dace ga haƙƙin ɗalibin ilimi yayi ba to yana iya nuna fushi a nan wurin kaga nan mu'ad a matsayin shi na wanda yake jagora limami ne a yanda shi yake bai ya kamata a matsayin shi na shugaba ya zama ya kyautata siyasa siyasantos to shi yasa manzala sai hankalin shi ya tashi ganin cewa wannan jagora ne wannan limami ne amma kuma gashi tsawaita wanda yake hatta bayu ma wani yana kin tahiya sallah tare da fadlana zuwa masallaci da wuri shi yasa sai ce innakum munaffiruna lalle ku masu kokarin korewa mutane ne daga addini imam al-bukhari ya fitar da wannan a salatul jama'a don nuni a bisa cewa limami a lokacin da zai limanci mamu ya kamata ya zamanto ya kalli raunanansu in tsofaffi ne suke bin bayanka to ya kamata ka yi amfani da fiƙihunka ka sauƙaƙa musu in kuma ya zama waɗanda suke masallacin kasuwa ne to kaga masallacin kasuwa da baki da wani ya bar shagon shi ba mai kula mai wani ya bar kaza to sai ya zama to ne ya kai gaugawa ta yadda zai zama kenan an yi sama sama kar ya zama to masallacin kasuwa amma ka dinga yin shafi hudu shafi biyar kaga wasu za su bar masallacin kuma tare da suna so wani kuma zai bari ma ya ji ka kusa zuwa ruku wani kuma ya kai rakau'i guda biyu masu sura yanzu kaga yanzu ka haramta mushi shi sahun warko da kuma gaugawa zuwa masallaci haka irin wannan cikin zami amfani da ita a lokacin da za a gama tsakanin tsalloli guda biyu kaga ana mashakka ta jalba tasir so da za ka ga wani a halin bulaguro kun tsaya mota sai a ce malam shiga gaba musalla kawai sai ka fito wata gurin da yake mai daɗi kawai ya kamo gidan shi sai ya kama kawai ya yi ta kuma can mota tana neman tsere mu kaga hankalinka zai rabu ka aje kara tsayi kuma gashi kana sa abin nan kai ba abin ka cire ba kai kuma ba abin kaga wannan bai ba ko kuma ga hadari ya taso an gama sallah amma kawai sai mutum ya ɗauko dogo sura in kai magana kuma ya ce imani imani ya yi rauni mutane to in kai ne za ka yi sallah ka yi ka ɗauko sallolinka rako'inka da tilawa ka da kake son gyara ka yi kayanka shi yasa nan sarasan zai sallah a gida kaga sallallahu alaihi wasallam sai zaman to ya karanta bakara nisa'i ali imran duka a tsayuwa daya amma a halin bulaguro sai karanta falki da nasu kaga saboda mutane suna gauba to ana bukata wannan sai kuma ya maimaita shi a babu man shaka imamahu idza tawwala wanda ya kafu kan liman in ya tsawaita ba laihi bane dan kwamiti ya zamna ya ce liman ya kamata a gyara bangare kaza gaskiya muna ga kamar mutane kaza kin nan yana sawa suna barin masallaci karkace to ku nemo wani limamu dan da dai abun ma cin mutunci ne a'a ba laihi bane dan an ko an kai karanka gurin wani malamin ka ko jagoranka ya maimaita shi babu takhfiful imam fil qiyam wa itmam ruku'i sujud yanda lima ake so dan sauƙaƙa wajen tsayuwa amma hokar ya zama yayi kotan kurciya ya cika ruku'u ya cika sujada amma wajen tsayuwa sai sauƙaƙa saboda ai matsalar mafiyawa zaka ga wajen tsayuwa ne yanzu wanda suke da tansai musamman yanzu da mutane babu lafiya sai ga gona tsayin ma sai sallah to in ya zama kana tsawaita kaga da ajiyo ne yanke shi ya faɗi abin bai ba musamman ma a ce karatun ba daɗi sai kuma a kitabul adab babu ma yajuzu min al-ghadab dan shi wani lokaci ana lissafi ma da yanayin ƙari kenan kaga abin ka ja can tiki tiki tiki tiki ya ta tata wuta wannan sai kai gauga kai ma amma akwai kira da zaka fanci mutane suna jin daɗin abu to lokacin kaga kawai shi kenan sai a tsawaita duka babu wahala saboda ana jin daɗi ma ya juzo min al-ghadab wal shidda li amri irin abin da yake halitta kuma na yin fushi da kuma tsanantawa akan sha'anin Allah da kuma hukuncin hukunci sai kuma maimaita shi hali ya qadi al-hakim aw yufti wa huwa ghadban shin to yanzu alƙali ko kuma mai fatawa zai iya hukunci halin yana fasace ya sha bamban da alƙali da mai fatawa hadisi ya zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mai alƙali kar yayi hukunci wa huwa haqin ko kuma huwa kadban halin yana matsi alƙali ne kuka zo bawli ya matso shi an zo hukunci kawai ya muku hukunci sai a kai haka ko kuma yana halin fushi ko kuma yunwa ta dame shi ya yi kawai aje dai kawai ya muku hukunci shi kenan a ka a yi hakan in juje kaga zai zama mai ya kora mutum kaso kuma bai kamata ya kai shi kaso ba to ba sauna ko kuma iyalinka sun bata ma rai ka zo kawai ka hau kujerar shari'a za ka yi ta kora mutane kaso kowa zo kawai sai ka ce hayya a tsaye da shi hayya a yi kaza to ba sauna amma shi mufti ya sha bamban da wannan shi ai mai fatawa kaga zai kalli hukuncin Allah subhanahu mi Allah ya ce mai annabi sallallahu alaihi wasallam ce dangane da wannan to shi yana iya hukunci a wannan halin shine sai kawo wannan kenan kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya fusata ne amma kuma tare aka sallallahu alaihi wasallam sai kenan yayi wannan hukunci din nan wannan karatu عن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل عن النقطة فقال أعرف بكاءها أو قال وئاءها وعفافها ثم عرفها سنة ثم استمتع بها فإن جاء ربها فأدها إليه قال فضالة قال فضالة العلم قال فضالة العلم فغضب حتى احمرت وجهتاه أو قال احمر وجهه فقال ما لك ولها معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وترعى الشجر فضرها حتى يلقاها ربها قال فضالة الغنم قال لك لأخيك أو لابنك أو يا أخيك نعم.
عن زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه لقد زيد بن خالد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل النبي صلى الله عليه وسلم wani ya zo ya tambaye shi wani sahabi an lokuta dangane da hukuncin tsuntuwa faƙala ya ce a harifu wika'aha ka shelanta ma mutane wika'aha maɗaurinta abinda zaren da aka ɗarmi arif ka nemi mutane kenan su bayyana maka ka nemi sanin wika'a ka ce kenan waye da kaza in mutum ya ce ni ne ka ce maɗaurinta ya yake an ƙara wi'a'aha ko makayin da take ci wa ifasaha da kuma maɗaurin bakinta kwalba ce miya marhinta shaka ce miya maɗaurinta wani kalan kaza gare ta sun ma'arifa hasana sai kuma ka sanar shekara kenan bayan kayo nan sai ka yi cigiya kuma shekara sun masamta biya sai kuma kana iya morata bayan shekara ko kuma kafin shekara ma baka samu mai ita ba kana iya sadaka da ita wasu ka ce ba za ka yi sadaka ga makusancinka ba to ko makusancinka kowa kama sadaka bayan ta shekara ne ko kan shekara ne in mai ita ya zo za ka raba mushi kenan bayan shekara kana iya amfanuwa da ita amma ko da bayan shekara in mai ita ya zo to kuma sai ka bashi kanshi in kana da hali baka da kuma sai jira ka ka samu bayan ya rabbuha in mai ita ya zo halaccin kenan jingina eh, rab ga mamallakin abu kamar misali ka ce rabu da rabu kaza kaga rabu ha ita dabba ke amma an rabu mutulakan haka shine ba itilaki ga wani amma ka ambata rabu na kaza wannan ba ne fa'addi ha ilai shi kenan ka bashi kayan shi alfadalatul ibil ya ce to sargantar rakumi ha rakumi ne ya bata shi ma ina iya daukan ina iya kama tsinto shi ba gadi ba sai ma ke fusata ta marar wajen ta hakuma tun shi suka zama to sun yi ja an kala marar wajen ko kuma har huskar shi ta zama to ta yi ja me yasa saboda makiyaya ne waɗanda suke na raƙuma sun san haliya na raƙumi ba ɗaya bai ke da awakai raƙumi zai iya yawo wata guda sama da hakan kenan dama ya saba shiga dawa bai cutuwa don bai samu ruwa ba zai iya cin abinci kuma sannan bai da matsala ta ruwa to ta ƙaƙa a matsayin shi na wanda ya sani kuma zai tambaya kan abin da ya sani kaga mutum abin da ya san abin a jikin shi abin yake kuma ya tambaye ka sau da haka akwai wani ɓata lokaci ci to shine wannan abin da yi sai ma ke cewa ma bakala ya ce malaka wala ina ka ina ita ina ruwanka da ita ma'asifa'uwa tare da ita akwai salkata ma'ana akwai ruwa a cikinta wahiza'uwa tana da takalminta tana da abin da zai kare ta daga zahir rana ko abin da zai cutar da ita taridul mar'a za ta iya taridul ma'a za ta iya gangarawa duk wuraren rahi gurin ruwa ta je ta sha ruwa wa tar'a shajara sannan kuma tana kiwon dabbobi kai da kanka Allah ya mushi baiwar da kana saman shi kishirwa za ta kashe ka zai tsinkayo inda ruwa ko Allah ya sanar da shi inda ruwa sai daga kafa yayi gaugawa da kai ya kai ka ka samu ruwa ka gani saboda haka tare da shi kuma ba shi na matsala na ruwa watar ashaja za ta je ta ci kayayuwa da itace fadarha ka rabu da ita hatta yalqaha rabbuha har me ita gamar ita kama so da haka raƙumi ne ya bata mai shi yana nema a cikin dajin kaga inda za yi wata guda ko ina zai same shi zai samu amma akuya ce ta bace kaga in kabar ta dila zai iya ci kura za ta iya cutar da ita wani zai iya kaza amma shi ko kaga ya yi ƙarfin wannan kenan yunwa ba ta kashe shi ba kishirwa ba ta kashe shi ba zahir rana ba zai cutar da shi ba kuma mai shi yana neman shi a dajin yankunan kaga zai samu abin shi kai kuma miye naka da zaka kame ka kawo gida ka gani saboda haka kenan wannan sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam sai fusata fadara ta'al qahar rabbuha qala fadalatul ghanami yace to sargantar awakai da tumakai qala laka yace wannan kana iya kamawa mallakin ka ne in har ba a samu ba mai shi aure akika ko kuma mai shi ya zo ya amsa dan uwanka kaga dan saboda nuna ukuwa islamiya ya kace aure akika kenan bai kamata ba ka ga tsuntuwa ka ki daukar abin tsuntuwa ka bari har abin ya zamanto ya ɓaci ya zamanto ya salwanta aulin ɗebi ko kuma in baka kama ba kenan kura kuma za ta cinye kaga an yi asara haramun ne kuma musulmi ya zamanto yana ganin abin da yake asara ne abin da yake kenan almubazzaranci ne ya zamanto ya bar shi za mu ga bukari ya maimaita shi a kitabun shirbin nasu wadda wabi min al'anhar halaccin mutane da dabbobi suna iya sha daga rahi sannan kuma a lokuta tsuntsuwa ya fitar da shi babu talatul ibiri hukuncin inda ka ga bataccen rakumi wanda ya sarganta za ka kama ba ka kama ba sai kuma babu talatul ganin in ka ga akuya alamar fata ne tsayi to abin da ya ka kama ta ka kai gidan mai gari ko gidan kemu kenan ko gidan mai gari ko gidan kemu sannan kuma babu izalam yujar sahibin lokuta ba da sanarar da ha'ari in har ba a samu ba wanda yadda abin bayan shekara kuma sai ka dawo da abin gare ka sai kuma man arrafa lokuta wa lam yadfa ha ila sultan mutumin da da ya samu tsuntuwa sai bai kai ma sarki ba sai shi ya cigiya ba dole bane ka samu tsuntuwa sai ka kai ma sarki kai ne ka samu abu na tsuntuwa to sai ka cigita ka rike wasu alamomin da dama ba ka su ba he a ciki ta in an same shi to in ba samu ba ka rike amma ba in ka tsinci ba ka kai mamayar wayansu sun samu shekar kuɗi suka kai mamayar suka kai ma waye ai kama ka kai ma za yi a kallon kallon da ya karki kai ma ba ya kai cigiya ba ai ba wani wahala ba ne cigiya to ba ya ka kai ba a tsara babu hukumar mafkud fi ahalihi wa fi malihi wa ahali mutumin da ya bata a malihi wa ahalihi cikin iyalin shi da kuma dukiyar shi sai kuma adaba ma juzu min al-ghadab shidda li amrin lahi abin da ya halitta mutum ya fushi ya nuna tsanani amma a sha'anin Allah kar ya zama to ana saba ma Allah amma kuma ko a fuskarka kamar ramikum munkaran fa yughayyiru bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi wa dhalika adhafu al-iman a ka'ida an kaga ana sabo ranka ya baci a ƙa'ida an kaga an yi ba daidai ba hankalin ka tashi an saba ma sunna ka ji ba daɗi ana sabo ka ji a ka ba daɗi in ka iya ɗaukar mataki kuma sai ka ɗauki matakin da ya zama to za ka iya to wannan shine kenan musulunci na
سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء كرهها فلما أطير عليه غضب ثم قال سلوني عما شئتم قال رجل من أبي قال أبوك حذافة فقام آخر فقال من أبي يا رسول الله قال أبوك سالم مولى مولى شيبة فلما رأى عمر قال فلما فلما رأى عمر ما في وجهه قال يا رسول الله إنا نتوب إلى الله عز وجل.
نعم. ya kawo dai hadithi na uku ana abi musa al-ashari abdullahi ibn qais radiyallahu ta'ala anhu qala su'ilan nabiy sallallahu alaihi wasallam yace an tambayi manzo Allah sallallahu an ashiya'a dangane da wadansu abubuwa karihaha wanda maki salasan sai yaki yi masa tambaya akan su kamar tambaya dangane da tashi alkiyama kamar tambaya kan abin da ba a haramta ba sai wani ya tambaya kuma sababin tambaye shi sai aka haramta to iri-irin waɗannan tambayoyi kin Allah subhanahu wataala yayi hani ya ayyuhal ladina la tasalu an ashiya in tubda lakum tasuku kaga a lokacin da za a tambaya la'alla za ka tambayi abin in an baka amsa abin ba zai ba za ku ji daɗin shi ba wani abin ba a haramta ba sai wani ya tambaya aka haramta annabi sallallahu alaihi ce mafi sharrin mutane wanda ya tambaya kan abin da ba a haramta ba sababin kuma sai ya zamanto an haramta abin ko kuma tambaya dangane da alkiyama shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi ce inna ma halaka alladina man kana qablakum kathratu masaili abin da ya halakar da al'ummomin da suka gabace ku banu isra'ila yawan tambayoyinsu waqtilafihim ala anbiya'ihim da kuma yadda suke saba ma annabawa din ana shiya a kariha dangane da wasu abuwa da yake falamma uku sira alaihi lokacin da aka yawaita mashi gadiba salasa sai fusata sun makala linas sai ce ma mutane saluni amma shi kuma tambayin duk abin da kuka ga dama an baku amsa kaga wannan ya nuna kenan fusatar ramazana sarsa sai ce ku tambaye ni ma duk abin da kuke so to a lokacin wani daga sabai kala rajulu wani daga cikin sabai ya ce man abi ya rasunan nayi ni kuma wane ne babana kaga ce na irin tambayin ba bukatar sai ka tambaya wane ne ma'agina waye kaza so da ana jingina shi zuwa ga wani mutum sai ce abu ka huzafa baban ka huzafa shine abdullahi ibn huzafa as-sahabi a riwaya ta muslim kenan ya kasance ana jingina shi kenan ala ghairi abi abusa wani wanda yake ba baban shi ba to sai ce man abi sai annabi sallallahu alaihi wasallam tabbatar abuka huzafa kama ana suka a cikin nasabar shi shi kuma sai tambaya shi yasa lokacin da mahaifiyar shi ta ji a lokacin da ta ji yaji yayin tambayar sai ta ce ma sami to bibin a akuminka ban taba jin labarin da wanda ya zamanto ya hika zamantawa fantare a aminta an ta kuna muka ƙarafat ma yi ƙarfin sa'ul jahiliya yanzu kai kala minta mahaifiyarka za ta aikata ko za ta iya aikata abinda matan zamanin jahiliya suka zama to suna aikatawa ta fadawa ala ayunin nas ka zo ka kumyata ta a fuskar mutane sai ke cewa lau alhaƙa ne bi abrin aswad lalhiktu bi da a ce ma'aiki ya riskar da ni ga bakin bawa ya ce babanka wane ne wani bakin bawa ya ce da na gamsu na yarda na dangana kaina zuwa ga wanda annabi sallallahu alaihi ya jingina ni zuwa gare shi kenan wannan me ya nuna mana a gehe daya kaga nan gurin sai ki ce kai kaddara ma da a ce kenan ba mahaifin nashi wannan bane kenan mahaifiyar tashi ba daidai ba ta aikata yace to da na gamsu zan rungumi wannan in yarda da shi wannan yake nuna girman haƙƙi na uwaye ga wanda suka san daraja iyaye ko da ma'aihiya ba ta hanya ta aure ba ce wata aihida ko da yana da matsala ɓangaren nasaba to ba a hirgin ɗa ya ce ai wace ta yi kaza ko ta cutar da shi ko ta yi kaza allah ko zai fi babu ruwan ubangi daga ta hanyar ko ta wace irin hanya ce aiwar zai iya biyan ta haƙƙi ko ba ta hanyar aure ta aihe shi ba shi bai isa bai biya ta haƙƙin da ta zamanto ita ce sababi na zuwan shi gidan duniya shi yasa sai ya gauga ya faɗi wannan saboda sahaba annabi sallallahu alaihi wasallam da wahala kaga wanda suke masu aikata irin waɗannan ayyuka na uku da wasu abubuwa ga mahaifa da wuya ka ga wannan shi yasa wata rubabban kissa da ake faɗi wani wanda wai ya zo kalmar shahada ya gaza aka tambayi matar shi yaya aka tambayi ma'aihe shi ta ce yana fifita matar shi a kaina shi ya sa ka gani wannan kisa ta ƙarya ce ta ƙarya ce sahabi ne zai zo na fifi da matar shi akan mahaihiyar shi yana kaza ka gani sau da haka faƙa ma'akar sai wani ya tashi faƙa ne ce mana biya rasulallah ni kuma wane ne mahaifi na rasulallah wanda ya tashi nan shi ne sa'ad bin salim maula sheba bin rabi'a ƙare ce abuka salim maula sheba babanka salim maula sheba shine baban falan mara umar mafi waje lokacin da sai na umar ya ga mafi waje abinda yake fuskar annabi sallallahu alaihi na bacin rai da kuma fusata kala yace ya rasulullah inna natubu ila allah mu muna tuba ga allah subhanahu wataala a wata ruwayar sai zaman to ya rusuna ya gurwana da guyoyin shi ya ce inna na tubu ilallah muna tuba ga Allah subhanahu wataala babban abin da ya sa ya kawo falan ma ra'a Umar ma fi waje wannan yake nuna manyan sahabbai tuntuni sun zamanto sun lazamci sun karanci haliya ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga fadin da Annabi sallallahu alaihi wasallam sai sanuni amma shirku sai suka fahimci cewa kenan an fusatar da annabi sallallahu alaihi wasallam to kuma sai tambayar ta ƙara biyawa baya wanda take ba tambaya bace ta kokarin fahimtar addini in aka bude kohar sa shi kuriya waɗannan sun yi tambaya zo wani ma zai tambaya da Allah kuma tambayar da zai zai zama to shi kuma wannan kin ba baban shi bane tunda ai sababbin baro jahiliya ne kuma a zamanin jahiliya aure ya kasu gida uku akwai irin wannan auren da wakilin namiji zai je wajen alwalin mace ko mahaifinta kenan shine alwalin ta matakin warko ko alwalin ta nema aure a ba da sadaki a yi siga a yi tambaya da badawa a kulla aure irin wannan namu har ma sukan yin khutba akwai kuma wanda zai zamanto kawai nau'ikan waɗancan nau'ika ne waɗanda suke duka na alfasha shi ne wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kharajtu min nikahin wa lam akhruj min safahin min ladun adam ila an waladatni ummi ta hanyar salsala aure ya zamanto na hoto tun daga annabi adam har mahaifiyata ta zama ta aihe wala mai sufni min kenan safahil jahiliya shekun wani abu na wata jahiliya bai same ni ba saboda zaɓi ne na Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya tsafi min almalaikatu rusulan wa min an-nas inna Allah hasafa min walad Isma'il kanan kinana min walad Ibrahim banu Isma'il har zuwa ƙarshe saboda kaga zaɓi ne na Allah subhanahu wataala to zamanin jahiliya sai zaman to kenan mafi yawa akwai waɗanda ba babannin su bane ta wannan hanyoyin ne aka aje su ta wannan hanyoyin ne shi yasa wanda an san baban shi a yi logan sayar da nawar an san wancan baban shi wane ne sai a ilhaƙe shi zuwa gare shi wancan wane ne sai a ilhaƙe shi zuwa gare shi to yanzu inda za a buɗe kohon kaga wani zai tambaya wane ne babana kuma sai a faɗi wani sabanin wanda shi ne ya yi shahura aka sani kaga yanzu ya kumeta to abin sai zama to tambaya ce wadda kenan cikinta da akwai wannan wannan ya sa na musarasar sai kusata akan iri-irin waɗannan tambayoyi bai kamata ga wanda yake ɗalibin ilimi wanda ya san menene abu na ɗalibta ya dinga tambaya mara amfani akwai tambayoyin da ba su halitta tambaya wadda take bai kamata ba a matakin mustawakin ka kayi ta bai halitta ba kayi ba tambaya wadda take hulutat irin tambayoyi wanda za a samu waɗanda suke masu masu shigen zaurance wanda su ma ba su halitta tambayoyi na abubuwan da suke baƙi wanda za a yi su don ya zamanto an nemi shahura ko kuma an yada kaza duk wannan baya halitta abin da yake ga abin da al'umma suka sani dalili ya nuna halaccin kaza kaza sai ka kawo wani sabana abu don ka kama mutane kawai hayaniya da a dinga cewa kai mai zauwa da tsara ibn ashiya ne wannan ita ma duka ba ta halitta a babin da ilimi tambaya ta kure tambaya ta kure wanda za ka zo ka an yi sai ka yi tambaye don kure ita ma na bata halitta ka je ka binciko abu ka binciko ka binciko can wani abin kure ka ce ayyau kuma sai mun ga karyan malamin nan ba ya ba shi yau sai ya gane kuskuren ya shi ba kaza sai ka je hota dan kai wai a san cewa kai ma ba wasa ba har malam wani ya fasa cikin shi ya kwankwashe shi to wannan ba ba a raba da wannan kuma yana jayewa ma ɗalibin ilimi yana rasa albarka ilimi da kwai wani ya saba yakan zuwa majalisin dr ahmad Allah ji shi da rahama sai je ya karanta al-muhalla na ibnu hasan sai dan dauko ba sai zo shi sai dan tsara sai dinga jefa mishi wannan tambayoyi sai dinga jefa mishi amma akwai karatun amma ko ba albarka akwai karatun amma ba albarka akwai karatun ba albarka bai wuce zo shagon ka sai littafi ya sace maka wani zai iya zama wuri sai sace maka amma wanda akwai karatu akwai karatu ana mai lakabi ma da ɗaya daga manya-manyan malamai saboda ya lakanci akwai tsantsar fito yakan bibiyar amma yana leƙa waɗannan abubuwan sai zo majalisar sai to ba a haka ka leƙa wani babban malami sai ka samu su tambayoyinka wai don kai ka nuna kanka ko kuma sai ka je hota fatawa ka hudu ta sai a dinga zuwa da yan jarida ana tambaya a ga wani malami ya ce kaza ma ya halitta to kai malami ne ka ce a ai duk malaman kul hatu burhanaku eh me san wanne ya tarro ni gida in yi ana so muqabala wata guda ma kaga wancan su zo tambaye ka kai kuma dan ka hudu kanka to duk wannan baya halitta duk wannan bai halitta duk yana daga tambayoyin da musta halitta mutum ya zamanto ya dinga yin kenan wannan imam al-bukhari ya fitar da cewa kitabul ihtisam ba ma yakra min kasratu su'al wa takal ma la ya'ni irin abin da aka ki na yawan tambaya da kuma dora ma mutum a dora ma kanka abin da bai dame ka ba abin da bai sha kanka ba dan kaga zaka ringa tambaya kan wasu abubuwan da su abubuwan ba su da wani amfani abin da sanin shi ba zai cutar da kai ba irin wannan tambayoyi ne zaka ga wani yaya iyayen annabi sallallahu alaihi ya kaza kaga duka wasu abubuwa ne wanda kai in ba fitinan ne ba waye zai zo kawai ya damu mutane da yawan tambayoyi irin wannan shine dr ahmad allah cikin shi da rama a wani shirin da nashi kiza yake cewa wanda ya tambaya ya ce mashi yaya makoma uwayen shi ya gaya maka iyayen shi su suna ina me makoma su sai ka ba shi labarin wannan to me da muka ka wannan irin tambayoyin da zaka ga ba su da amfani to ba ba san mutum ya zamanto yana tambaye su don yada fitina ko wani abu ko kuma wata matsala ana zamanin fitina akwai ruwan da wani abu ya faru an yi abu na fitina ya su tambaya yanzu misali an yi zanga-zanga ta sharli duka an yi shiru ana so a ji kowa kaka daga ina wutar ta bulla kawai kai kaji ana wa'azi ya ka zo ka wai malam ya hukunci wanda ya zagi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a musulunci me ya kamata mutum ya mushi ka gani to kaga irin wannan tambayoyin da an zo a lokuta na fitina akwai abin da kuma su ma baka tambaya ba saboda kenan in ka tambayan wala Allah ana wani yanayi ne in aka faɗi sai zaman to fitina to irin wannan duka ba sa haka nan
عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه وإذا أتى على قوم فسلم عليه سلم ثلاثة نعم babu mana adal hadisa talata li yufhama an baban da zai mana nuni a bisa wanda ya maimaita zance su uku hukumci wanda ya maimaita zance su uku li yufhama an da a fahimci magana da yake hodi ko abin da yake karantarwa an anas ibn malik radiyallahu anhu an nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana idza takallama bi kalima maji salari salam idan ta kallam a lokacin da ya yi magana bi kalma da wani zance a ada ha talatan ya kan maimaita wannan jumla su uku sallallahu alaihi wasallam ta fahama abu har ta yanda zai zamanto mai wahala fahimta ma ya fahimta daga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan salo ne daga salo wanda sallallahu alaihi wasallam yake yi don gamsar da mustawa ta dukkanin kenan sahabban shi kaga da mai gaugawar fahimta a kalma a karo daya kaga zai ji kuma na biyu zai ƙara tasabbuti a ciki na uku ma haka wanda kuma a karo na ɗaya bai kiyaye ba zai ji a na biyu zai ji a na uku ina ma a ce majalisar imla na malamai misali suna wannan sadar kaga ba za a dinga samun kuskure wajen nusa na masu rubuta kenan maruya ta nasu misali ka ɗauki nusar na bukari nusar na kaza kaga asali ɗaliban sai kaga an samu sabani gwargwadon ƙoshin wancan ɗalibin a lugha gwargwadon karfin zakira ɗin shi gwargwadon yadda nuska ɗin shi za ta zamanto ashuwa kaga saboda mai duk abin da ya ce kusan abin da malamin yahudi kai tsaye na kiyayewa kaga irin su muhammadu bin musulun bin shahab az-zuhri yake cewa ma katabtul ma katabtu sauda alal bayda ban taba rubuta alli ba a kolama wala qultu a'idli qat ban taba cewa kuma inda da Allah sake maimaita mini abin nan so daya kaga irin waɗannan Allah ne musu ni'ima da wata zakira ta musamman baka hudu ba bai ce me kace kuma shi ba ba rubuta ba kenan bai rubuta ba kuma karan farko ka hudu ya kiyaye yadda ka hudu haka sai kawo ba to amma kowa ne haka to kaga yanzu shi in ya rubuta abu sai zama rubutun shi baka kwatanta ba da wanda sai ya ji su wajen naura ka gani to su a wancan lokacin lokacin kwakwalwar da zafi zafinta amma munin su ɗari za ka gaya mashi ainihin tun da abubuwan kwallon ta zama to ta kaɗa gurare biya ga kare za ta kala a da haka nasa to kaga salama zuwa na sanasa hatta ta fahimu anu hal a fahimta da gari in ya zo zai sallama zai su uku sallama ta harko ta neman izini sallama ta biyu kenan ta sallama ta harko kenan mi ta yin sallama ta biyu ta neman izini ka gani ta uku kuma la'alla in zai bar gurin to kaga zai sallama yakan yin sallama su uku in zai karantar da su abu yakan karantar da su su uku ala unabbi hukum bi akbar al kaba'ir ala unabbi hukum bi akbar al kaba'ir ala unabbi salatan kaga sai da ya maimaita su uku yanzu duka hankulansa ya tattaro ya zo kenan wai za ta alaƙa min fasallama alaihim in ya zo gun mutane mun sallama sallama alaihim salasa in ya zo zai ma mutane sallama yakan yin sallama su uku kenan yakan musu sallama su uku bukhari ya fitar da shi a kitabul istizan babu taslim wal istizan salasa yin sallama da neman izini su uku musamman ma hadisi na sa'ad lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo gidan shi yayi sallama su uku sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shuya kaga yadda sai hutoci ya rasu la'aita a karan harko ma na ji sallamar ka don ke na ƙara maimaitawa ne fasallama alayhi sallama salatan sana sai kan yi su uku wanda ya nuna abinda ake bukata ga mai karantarwa ka yi ƙoƙarin maimaitawa gwargwadon yadda mai fahimta zai zamanto ya fahimta sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yanda yake kokarin fahimtar da al'umma a matsayin shi na muallimul umma sallallahu alaihi wasallam shi yasa daga makarantar shi ya zamanto babu wani sahabi da za a ce maka gashi mai matsala kaza mutum ne zai zo ya musulunta amma a hudu magana ya kiyaye ta kai wani kan ya musulunta ma ake hudu amma ya harrace ya harrace jibairu bin mutsayin ya ce kaga da suka zo fansar ribatattu na badar ya zo ya tarra a namsara sai na karanta suratul tur wanda har ma lokacin da namsara zai zo am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun yake cewa kare kalbi an yato kaga sai ce qara rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil maghribi bit tur na zo anamsa a sallan maghribi a karanta suratul tur ji hukan waye musulunta ne amma ya kiyaye abin da namsara ya karanta wannan saboda mai salon ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanne yasa duk wanda ya zamna sai kiyaye kai kaga wani sahabi hadisi biyu wani sahabi hadisi uku wani kaza haka kuma surori kuma da girman su musulunci ne yazo same su ba wai suna yara ba balle ka ce ai suna yara ne hifzul sigar kaza a da girman su ne to kaga ana buƙatar kenan mai karantarwa ya yi amfani da salo wanda zai samar da fahimta wani lokaci in ka hudu magana su ɗaya musamman ma abin da yake da mahimmanci ko ke da rintsi ko ke da hatsari to kaga bai kamata ka hudu shi kawai su ɗaya ba an huci ko abin da yake da mahimmanci bai kamata ka hudu shi su ɗaya ba a huci shi yasa liyu fahama ado saboda me ake bukata fahimta kin fahimta kin to kaga in ko ka hudu ba fahimta ba bai ba نعم باب تعليم الرجل امته وعالمه ها
باب تعليم الرجل امته وعالمه امر امته واهله عن عبد موسى رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثه لهم اجران رجل من اهل الكتاب امن بنبيه وامن بمحمد صلى الله عليه وسلم والعبد المملوك اذا ادى حق الله وحق مواليه ورجل كانت عنده أمة يطأها وأدبها فأحسن تعذيبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها فتزوجها فله أجران باب تعليم الرجل امته واهله baban da zai karantar da mu ana buƙatar mutum ya ilmantar da baiwar shi da kuma iyalin shi baiwar shi da kuma iyalin shi wadda take ma boye boye take ma kuku ko shara ko wani abin nan ya kamata karka barta a matsayin jahila in ka barta jahila za ta kare maka saboda za ta je ta samu bokaye ko wani abu ta maka maganin ka bata mata rai ko kuma uwar gidanta ta bata mata rai amma tana aiki karkashin ka kai kokarin karantar da ita sunna wani daga cikin wanda suke attajirai a kano iya da kamfani sharika na abin nan sai bi duka sai samu su malamai sa duk ma'aikatan shi mafi yawa sai alaika wasu ɗaliban ilimi wanda aka san suna da alaka da ilimi kuma ahlus sunna tun da ya waye ne aka ɗauki yan shi a duka a ma'aikatar sai suke ta mushi bakin ciki ka san aka ce maka mutum mai gurɓatacce a ƙidar ce an shiga uku in mota ce ka shiga ka yin adaidaita ne ka shiga na ɗan shi'a ne ko wani mai mugun manufa to inda yadda zai yi ya wurga ka in ya samu sarari ma sai wurga ka can ka je ka kare to kai mai jin haushin abubakar da umar da aisha kai kuma masoyanka ne kai amin babu yawon su yanzu babu su a duniya bai ba zamani da su kuma duk nagartarsu amma yake jin haushinsu yake ga in za a bashi makami ma sai daɓa musu zai sama kariya sunan wance ko wance ya dinga kishin kariya saboda bakin ciki da hukun jin haushin ita matar annabi sallallahu alaihi wasallam zai sama jaki sunan abubakar ko umar ya dinga kishin jakin kaga zanihi ga daukar lewancin ga kuma ita jakin ai halitta ne me lehin jakin amma wai jakin ya kasa ake kishi to ina ga kai kuma sai zaman masoyanka ne wadancan kaga min babu ala kai ya hijin haushinka da bukunanka to kuma sai ka kawo shi cikin dukiyar ka yi kasa yaya na wa kusa ha kan na zai yi amfani da ita musamman ma abin mai lalacewa ne amma dai ya san cewa in yi amfani da ita kenan in mai ita ya zo zai rama kafin shekara ne ko bayan shekara ya tsinci abin yana da bukatar shi abin wanda na bukata ne zai iya amfani da shi amma mai shi ya zo ya bashi almami sai ya ci giya ba sai ainihin shi abin ba kudi ne katsinta kana iya amfani da su kana cigitawa amma mai su ya zo kuma yi ka bashi eh a wannan kuma a shi wannan ba yanka cikiya ba wannan abu ne dan karami shine wanda suke cewa abinda kenan zuciya la ta shahu bi nafs abinda zuciya ba ta kwabra shi shi wannan ba sai kai cikiya ba wata dala dari ka tanta kana ta kai ka sa mai kawai talibar rajul amatahu wa ahlahu da kuma iyalin shi ana bi musu al-ashari radiyallahu anhu qala qala rasulullah salatatan lahum ajran kina abin da ake bukata iyalin ka su ma ka karantar da su ka gaya musu sunna ka koya musu sanin Allah su ma in baka karantar da su ba kai ne zaka cutu in ka ilmantar da ita ita za ta tarbiyyantar da yara in ko baka ilmantar da ita ba akwai matsala kenan za ka je hira ka je da hisirin musulun ɗinka da usulun sarasa da hisirin musulun da usulun sarasa shi ne hira kenan sai ka je da wannan abu wajen hira insha Allah ba wai da salula ba wanne yana danna wanne yana kaza a hira wanne ake bukata in za ka yi wasu kuma shi ma sai ka leka wata aya ne ka tura wata sura in ya so sai ta sama kuma haka nan shi ne hirar da ake bukata wani dan gaba an samu sai ka karanta wata to har da ci wannan abu to talimin rajul ahalahu kenan salatatul lahum ajran nau'in mutum uku suna da yankin lada biyu rajul min ahlil kitab mutum daga ahlil kitab amana bi nabiyhi wanda ya imani da annabin shi amana bi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma ya imani da manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin da kenan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya aiko shi amma bayan zuwa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kaga tuntun waɗancan an shahe waɗannan shari'o'i an shahe waɗannan shari'o'i gabaki daya saboda haka kawai lazumin ka dama kai ba addini bane baka ki dama babu zancen la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-umma yahudiyyun wala nasrani thumma yamutu wa lam yu'min billadhi ursiltu bihi illa kana min ashabina wal amru al-mamluk da kuma bawa wanda yake abin mallaka idza adda haqqan lahi ta'ala in har ya sabke haƙƙin ubangiji bawa ne sai zamanto shagalto shi da bauta bata hana shi ba sallah azumi ibadar Allah wa haƙa mawali kuma ya sauke nauyin hidimar iyayen gidan shi to shi ma wannan kenan yana da yankin lada biyu saboda kaga ba ɗaya bai ke da wanda hurru ne wanda shi kawai hurru ne lilla yana ibada ga Allah subhanahu wata'ala kadai babu wani nauyi akan shi na mai gidan shi kuma wacce akwai nauyi taklifa ta mai gidan shi wa rajulun kanat indahu amatu da kuma mutumin da ya zamanto akwai baiwa wajen shi da tsawa bai wanda yana kusantar ta fa addabaha sai ladabtar da ita fa sanata adiba ya kyauta ta ladabtar da ita kaga muhimmancin ladabtarwa muhimmancin ladabtarwa saboda kai ne amfanin zai dawo gare ka in ka ladabtar da matarka ka ilmantar da ita ka tarbiyantar da ita in ka mutu ɗiyanka ba sun ta gayyara ba in ku ka bar ta a matsayin wadda take ba ta san me take ba to yanzu kagarar da babu kai ɗiyanka sun zama sun shiga matsala saboda ita dama abu mara kyau wajenta mai kyau ne ita da kanta bata da saiti ta zama to mashirmanciya to kaga ta kaka mashirmanciya za ta iya daidaita lamari na yara wa allama haye ilmantar da ita fa hasana ta'alima ha kyauta ta ilmantar da ita ka ilmantar da dan adam wajen rayar da dan adam ka amfanar da kwakwalwar shi zuciya shi da ran shi yayi amfani akan ka haɓaka gangan jikin shi saboda fa kuturu wa arwahul ma'ani wa laysa bi an ta'imta wala sharika shi yasa da maraya kai kokarin bashi abinci kai kokarin mishi tubahi to wanda ka dauki nauyin ilimin shi ka saman mai gurin karatu ka saman mai tafizul qur'an ka saman mishi lakwal din da zai ka saman mai aikin da zai to wannan abin yayi muhimmanci sama da ka mishi gata ka dinga mai koyi kai kokarin saman mai wannan abin yayi saboda ka gina rayuwar shi shi yasa ce fa ahsan fa addaba fa ahsana tariba wa allama fa ahsana tariba sai aka gabatar da ladabtarwa sau da ilimi ba ladabi aikin banza ke da kaga dole kyakkyawan ladabi shi zai samu mu zai samu ilimi mai kyau rashin ladabi kuma iya haramta ma mutum hanya ce ta hirmanin ilimi sun ma ta sai kuma yantar da ya tabbata sauwaje kuma karshe ya aure ta kai ne wata mareniya ka ɗauki nauyinta tun tana ƙarama kake ɗaukar hidimarta da nauyinta da iliminta da kominta ta girma kuma ka aure ta ka kana da ladan taimakon rayuwarta da kuma kenan ladabi kare mutuncinta da kai kenan ka hada hanyoyi guda kai ne wata wadda take ba ta da galihu sai kai kokarin yi mata wannan to shi ma kaga ka taimaka falahu ajrani kenan kana da yankin lada guda biyu ya fitar da shi na zasha a kitabul itiq kenan babul amri idza hasana ibadatu rabbi wa nasaha sayyidahu ai ba sai yana da aure ba tana wajen ma'ayyanta baka da aure ma duba sai ka dauki nauyinta ba babu na da dama ka kawo da suke aiki a gidanka ka arme ta ai baka kyauta ma matar ka ba duk matan duniya sai wanda take aiki gidanka ta zauna ta san ciki da bayyanta ai nan ba daidai bane ba dama ne mana ka je can da ka taimaki dai rayuwarta ya zo ka taimaki rayuwarta kenan wani ya arme ta babu da aure za a hasan bi ba ta rabe wa da sa sayi da sai kuma a jihad babu fadal man aslama min ahlil kitabaini wanda ya musulunta daga kenan ahlil kitabaini daga yahudu ko nasara sai kuma a kitabul anbiya babu wasu kurfin kitab ibrahim fil kitab maryam idan tabadat min ahliha makanan sharqiyya sai kuma a rika babu tikhadin sarari rikar kenan waɗanda suke barrai bayi na
باب إمام النساء وتعليم الجمعة na عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج ومعه بلال وظن أنه لم يسمع النساء ووعظهن وأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة فجعلت المرأة تلقي القوت والخاتمة وبلال يأخذ في طرف ثوبه
ya ƙare ya ƙare ko babu izatul imamin nisa wa ta'limihinna babu izatul imamin nisa baban da zai nuna mana mustahabbancin ko wajibci izat mustahabbancin izatul imamin nisa shugaba liman ya ma mata wa'azi wa ta'limihinna kuma ya ilmantar da su saboda rashin wa'azi da ilmantar da mata shi yake kaiwa ga baki daya samu gurbace al'umma gaba daya in mace ta lalace to al'umma duka ga baki daya ta lalace ba masu bukatar wa'azi da yawa irin mata da kuma ilmantarwa shi yasa kaga ilimin mace ba sai an ce ba shine an zaka goyi ana ta shan fama ilmantar da iya mata da kaza da wani ne ta kaga dole zamanto su ne min babu aula su samu ilimi mai kyau ilimi mai kyau ilimi wanda yake tataccen ilimi sai dai kawai ilimin su ya sha bamban da na maza ita tana buƙatar ilimi kyakkyawa akwai afununu ma na ilimin da ita ba buƙatar sai ka karantar da ita ba komai bane hinka bata amma akwai ilimin da wajibi ne na tsihima na namiji kenan yawa da kuma abin nan sannan wanda aka ce liman yayi liman yayi kaga nan gurin ai liman ba mace bace akwai mace liman wanda zaka ga shi gon sai ce a ai ka san matsalar a ce namiji ne zai zo koya ma matar ka ba daidai ba kuma fa in ka bincika fa matar fa tana kwana hawa ofital likita ce tana hawa kwana ofital likita ce ko tana university ko kuma madan ce tana wani kauye amma kuma ya ce a ni makarantar nan ba na kai ki ba namiji yake koyawa to ya kaga mana a ma'aikata ɗin mala'iku ne ko kuma alakwal ɗin tare da mala'iku take da can gurin duk ba matsala sai a makaranta da mishi da take so kaga ai ba wannan bambara kai ne abu kuma hana mace kake ta wata ko ta je guri kaza kaga duka wannan wani hudu ba shedanci da kuma mu mafi yawa maza mun ja kafa bun ma yin karatu to bun ma so mata su je su yi ilimi na addini saboda dama a gehe yana cutar ta wanda yana cutar ta yana zaluntar ta tana ga abin kamar Allah ne ce kuma ashe kawai ba ma ba ma ce ba ai hakan shi kuma ya fake da wanda yana ta cutar ta in tai ilimi to yanzu za ta waye ta san cewa ga haƙƙin Allah ga abin da yake daidai ashe kaza kawai da ake yi ma cutar ta ce an ibn abbas radiyallahu anhu ma anna nabiyyu sallallahu kharaja annabi sallallahu ya fito ma'ahu bilal bilal yana tare da shi fa zanna annahu lam yusmi'u nisaa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa bai jiyar da mata ba kenan wa'azin da yayi hutuba da sai yake ga cewa mata ba su ji ba fa wa'azahunna sai suka je tare da shi da bilal kaso wani zai ce ai annabi fa aka ce sallallahu alaihi wasallam to bilal kin fa yanzu sun je tare da bilal in ka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ai manzo sallallahu alaihi wasallam ne aka ce hoyima matan wa'azi shine ya karantar da su to ai tare da bilal suka je shi kuma bilal ai ba ba annabi bane ba ka gani so da aka kenan ko dai a kaka yake kawai mata su nemi ilimi su san tauhidi su san abubuwan da yake shari'a su san ahkam na shari'a su san adabul islamiyya saboda su suke tarbiyantar da diyanmu su suka fi zama da diyanmu sama da mu wani a rana ɗaya bai da ma awa ɗaya da zai zama da yara ita kuma da kowace ita ce ba kai zama karatu za ta yi ta ɗura musu a shari'a ka gani akwai da kowane yaranta wani ya tabe zagi talatin wani ya tabe zagi kaza yaro na jin sharri ma ba matsala bace ba ka gani a shari'a da danyen baki da kaza amma tana makaranta za ta san cewa wannan abin bashi da kyau zagin wannan bai da amfani wata kuma za ta yi ta tsine ma ɗiyan naka da yaro ya da abu kawai tala'ance shi wani da Allah wadare kai yaran nan baka yi hankali ba kai dai baka yi kan gado ba kai dai baka da kan gado kawai ta mai da ma ɗiya kamar tumaki ba mai kan gado duk ta musu baki na gani to amma tana da ilimin za ka san cewa wannan abubuwan duka cutuwa ne kuma cutuwar za su jawa ke dai wannan diyaka kisa mai aurenci aiki ne wannan diyaka za da yawa jahilin mata wa kaza ta kai wannan diwan da ya arme ki ya sha wahala to rika kaza to a dalilin ga gani duk jahilci ne yake sa in har zai zamanto ana tahiya da taguwa wata ta ce kai Allah wadar wannan taguwa ta annabi sallallahu sai ce ku sake ta ba za mu yi tahiya da sinanniyar taguwa ba aka bar taguwar take taguwar ta ce ta tsine ma amma taguwar ta shiga matsala to ina ga aka tsine ta tsine ma danta ta tsine ma diyarta ta tsine ma kaza kaga kagani to ilimi shine zai sa duka wannan shirman mata su rabu da shi sannan kuma ilimin tatacce shine zai sa kaga mata sun kiyaye gidajen bokaye da wani tsubbace-tsubbace da wasu shirmakuwa ko irin wannan gayyar bukin da zaka gangari ya waye kawai mata asuba tana yi kawai zakara na ba su sa sun kama yawo ciyawace a gari ko kaga an kawo wata ruwa an gina kai ba jahilan mata ba wacce ce zaki zo kawai a kafa ruwa kawai wata gehe tana zaune wata tana nan balantana masu jahilan waɗancan mace ce za ta shiga daidaita sahu kawai ta fara ba yaro nono a ce a daidaita sahu kawai za ka shi kenan tana ba ruwa shi kenan ana tafiya wata kuma ana tafiya a daidaita sahu ta ce kamar ta ci hatsin kasuwa ana jin magana ta suna hira a cikin a daidaita sahuwa wata kuma da an shiga duk hirar duniya ta suru ita da abin kenta a daidaita wata kuma ba mutum saboda bakin ya saba ya baya baya ba mai a daidaita za a fara mazanci kawai daga nan to kuma in sake har labarin mijinta ya dama shi in ba jahila ba dan Allah wace ce za ta yi kasan yin jahila to dole ya zama to mata suna buƙatar ilimi don su kauce ma wannan shirma ko wakin da hayaniya daraja wa bilal fano wa wa'azahun ya musu azai wa amarahun bis sadaqa yau marce su da dinga yin sadaka wa amarahun bis sadaqa wa ja'alatul mar'atu sai mace ta zamanto wa ja'alatul mar'atu sai suka hadu zaka ga mace tulqi tana jefawa a cikin rida'in bilal al-qurqa wata ta ciro dan kunne sai ta saka a cikin wannan in bilal wala khatam suna jefawa wa bilal ne ya kuzu fi tarbi sauri bilal yana dauka a gefen kenan wannan rida'i da shi saboda ba zai yi ba in suka meka ko hannun su ya gamu ko wannan shine su jefa sai su jefa haka suka dinga yin wannan sadaka saboda Adam sallallahu da ya musu wa'azin yake bance su sai ce ku yawaita sadaka fa inni ra'aytu kun aktharu haqabi jahannam na ga ku ne mafiya yawan makamashin wutar jahannam suka ce ya rasulallah ya ce saboda li'anna kuna takfurna al'ashir kuna bitirce ma zamantakewa na mishi ya ce wala Allah ɗayarku zawarcin ta zai tsawonta a gidansu kuma Allah ya koro mata miji tana fama ana ta addu'a kuma wata ran ta gona ba ta ce ba taba ga alheri tare da ta mance da har tana neman ɗebe tsammanin samun mishi Allah ya kaɗo shi ya aure ta tana zaune da a gida wannan kadai alkhairi ne ai ba karamar alkhairi bane ba wannan kadai ba karamar rufe asiri bane ana ma iyaye barka barka barka kuma kije biki taba maganar alkhairi a tattare da shi to kaga wannan sai zama yana daga abin da yake sawa yawanci to kuma yana daga abin da yake karewa mutum daga musiba ta duniya da lahira sadaka sadaka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da yace ma minkum min ahadin illa saykallimu rabbuhu laysa bainahu wa bainahu tarjuma fa yanzur aymanu minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzur ash'ama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzur amama fala yara illa nar tilqa wajhi sai yace fattaqun nar wa bishiqqi tamra babu wani daga cikin ku sai Allah ya zance da shi gaba da gaba ya leka dama sai aikin shi nagartacce ya leka hagu sai aikin da ya kalli gaba wuta ce take tunkarawa sai ce ku yi kokarin tsare kanku daga wuta ko da tsagen dabino ne da za ku ɗauka ku bada to kaga sadaka tana da wannan ita kariya ce shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa sadaqatu burhanun go wa sadaqatu burhanun ha saboda haka kenan sai ya yi umarninsu da wanda sai suka dinga cirewa abinda suke da hali suka dinga badawa babu alhirsu alal hadith sai kuma babar da zai nuna mana alhirsu alal hadith kwaɗayi ɗalibin ilimi ya zama tona da kwaɗayin sanin ilimin hadith a can gurin an nuna cewa makaranta ana buƙatar maza da mata shi yasa za mu ga sahabbai da wanda suke tabi'ai da wanda suka biyo bayansu in ka leƙa tarajim na ulama za ka ga cewa da ka leƙa siyar ne da duk littattafai waɗanda suke maganan tarjama wanda aka yi na magabata to aka zo ɓangaren ilimi ba maza ba ne zungur ake faɗi sai ka ga aka je aka zo sai a kawo mata janibin qur'ani janibin hadisi janibin lugha a duk bangarora daban-daban haka ake tafiya kenan maza da mata maza da mata kowanne yana fafutuka yana sani to haka ya kamata kenan mu al'umma musulunci al'umma ce wadda wannan ta gada ba adalci bane ka ilmantar da ɗiyanka maza ka bar mata a jahilai a jahilci musamman ma a yau da mace za a mutu kaga in ba wani ilimi ba gare ta tana gantali kuma da ce diyarka an zo misali ko an sako ta ko kuma miji ya mutu ta zo ta tana hamar sai da kaza da kaza da kaza da Allah ko kuma ta shiga wani yanayi to ai min babu aula ya zamanto tana da wani aiki mai tsoka mai kwari wanda za ta rike waɗannan iyakin yayi a ce tana fama sai ta mai kama mutane hannu wanda kaga rauni gare ta ba lalle bai zama to kowa zai ba ta dan Allah ba ku lalle bai zama haka nan to amma tana da wani abu na karatu kaga an samu gurin da za a sa ta za ta karewa za ta kare mutuncinta to ya kamata ya zama a wannan babar kenan iya mata ilmantar da su ilimin da yake daidai nasu bakin gwargwaron da ya kamata amma nan bai hana kuma ka ga yarinya mai girgirwa kai ce a mata aure da wuri kana da ya kaga wannan ita kuma tana da girgirwa kai a mata auren yasu kuma mata aure shikenan in gidan mijinta za ta yi ilimin ta shikenan ta je can ta yi kaga kai dai ka san ke wajibin da yake kanka alayhi sallallahu alaihi kwadaitarwa a bisa sanin a bisa kenan karanta hadisi سنة كما قال صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة سيدنا أبو هريرة يأتي يا رسول الله من أسعد الناس wane ne mafi arzikin mutane bi shafa'atika akan dacewa a bisa cetonka kaga babu alkhairi kamar ceton wancan hadithi imam al-bukhari ya maimaita shi tabul idani babu khutbatu ba'da al-idi khutba bayan idi furuju sibyani ila al-musalla fitar yara zuwa idi saboda matan da yaje tare da jaradansu sai kuma babu ilmin ladibul musalla alamul ladibul musalla alama wanda aka sa a hilin idi salatul idi wa ba'daha sallah kenan qaidi da bayanta haka kuma azan ya ka babu wudu istibyan azaka ya ka babu tahridu al sadaqa sannan kuma da babu ardu zakka a tafsiri na urat kenan haja a bangaren zakka sai kuma a tafsir suratul mumtahana anika walladina lam yablughu al-hulma azina babu al-khatam lin-nisa'i zobe na mata kaga ya kace sa zobe ga mata babu al-qala'id sai kuma ya ga ababe na tsakiyoyi da mata suke sa ka gani wasaqab lin nisa sai kuma babul qurt lin nisa'i cewa yana daga adau kenan na mata da kitabun sina ya kawo saboda hatta da adam mace musulma akwai ahkamu wanda yake ahkamun sina ai kaga yanzu mafi yawa da jahilci ya zama yayi katutu irin waɗannan masu salon-salon ka shiga abubuwan da za inda ana shara musulunci abubuwan da za ka sama jan biro ai suna da yawa kagan ka shiga ɗakunan kwalliya na mata wata za a kai ta gidan miji amarya ce sai an saba ma Allah subhanahu wataala ababu ba da yawa to kai an fusa ta ubangiji Allah zai sa zai sa albarka arma to kaga kenan rashin sanin ahkam din wannan shi yake jaye wannan ayi ta sa babu zikirin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hatta ala ittifaqi ahli ilmi sai ce laqad zanantu ya aba hurairah laƙar haƙiƙa zanantu ya aba hurera na tabbatar ya kai abu hurera Allah ya sa'adu ni an haɗa hadis ahadu awwalun minka laƙar zanantu haƙiƙa na tabbata ya aba hurera Allah ya sa'adu ni babu wanda zai tambaye ni an haɗa hadis akan wannan hadisi na cewa wane ne mafi arzita samun ceton kara alƙiyama ahadun wani ɗaya awwalu da farko minka in ba kai ba ko dai zama awwalu badal na ahad ko kuma ya zama to sifa na ahadun kenan sai kenan adun awwalu adun awwalu minka lima ra'aytu saboda abin da na gani min hirsuka ala alhadith na fadanta ausa hadithi na manzo Allah sallallahu ana san dalibin ilimi ya zama tona da kwadayi da kuma yawan karanta hadisi ana in kana tahiya kaji sunnar manzo Allah sallallahu ana karantawa ka tsaya ka kashe kunne ka ji wani sako ne ake faɗi inda ka zamanto ranaku wanda suke da abin ya zama kana mahimmantarwa da hidima wa sunnar Allah sallallahu alaihi as'alun nasu bi shafa'ati yace mafiya arzikan mutane wajen samun ceto na yau kiyama ran alkiyama kaga babu arziki kamar arzikin samun ceto na Allah sallallahu alaihi man qala la ilaha illallah wanda ya furta la ilaha illallah khalisan min qalbi a tsarkake a tace daga zuciyar shi au nafsi ko kuma daga ran shi wanda ya faɗi la'ila ilallah amma hawa da ikhlasi wanda ɗaya ne daga sharuɗa na la'ila ilallah guda bakwai wanda ba za ta amfani wanda ya faɗe ta ba sai an samu cikar waɗannan al'ilmu al'yaƙin al'abulu asirku al'ikhlasu al'mahabba al'inkiyadu waɗannan guda bakwai ɗin labudda ya zama an same ya zama an sami ikhlasi dan Allah ka hudi ya zama an samu gaskiya ba da ba da ƙarya ba ka hudi ya zama an samu kenan kaunar la ilaha illallah din da masu fadin ta mi kauya gare ta sai kuma mi asirku gaskiya al-qabul karba shine karba sau da haka kenan ya zama to an samu wannan malam ibnu battal Allah ya shi da rahama ce kaga wannan hadisi a cikin shi yana nuni a bisa kenan ceto na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga ahlul iman wanda kuma wannan shine mazhabi na ahlus sunna wal jamaa imani da yarda da gamsuwa da ceton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tabbas sabanin kenan khawarijawa ɗan tasini za ka ga 'yan tatsi ne wanda suke cewa su ba su yarda ba da hadisi su ƙur'ani kadai wanda kawai kalma ce wanda take kalmatu haƙin ya radu bi halbaku to iri-irin wannan su ma ba su yarda ba da za a yi ceto shi ya sa manzana sana sai ke cali kulle na biyun da'awatun mustajaba wa ana istabatu da'awati shafa'atul ummati insha na'ilatun insha Allah li kulli man mata la shirka billahi shi'a annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce kowane annabi yana da addu'a wanda in yayi Allah zai amsa ni ni he na koye tawa addu'a din ta zama ceto ga al'umma ta har alkiyama tabbas za ka samu duk wanda ya mutu cikin al'umma ta bai mutu bai na shirka duk wanda bai mutu bai na shirka to karshe sai ka gan shi a aljanna ko baka so in dai mutum a musulmi ya mutu to ko kashe kai he ko hada aljanna ko kai ya kashe ko hada da aljanna sai dai kawo halai kan ya zo da ya sha bakar wahala amma dai karshe shi ma dai ka tsin kayo shi inda ya mutu a musulmi to ya ka gan shi shi ma sai dai ya sha dai bakar ya ke na a hudda ma daga in kuma kai kin ma ba na Allah bane ba aka baka wani kaso aka ce to yaya a hudda ma haƙƙin kan an hudda haƙƙin ka ta zaka ko kuma ka yahe mishi kai a baka wannan kaga kai kace ka yahe kowa shiga kawai to kenan ceton annabi sallallahu wanda kuma ceto a hilin kiyama ya karba ya kai nau'i shida kamar yadda babu aqida muka sani shafa'atul uzma ceto mafi girma na yin hisabi ceton nema a shiga aljanna din da kaga ma yi hukunci sai annabi sallallahu ya nemi alhurma sannan yan aljanna su je su shiga aljanna wasu da ake ma azaba dan sassafta musu azaba din daga mataki wanda yake na sama zuwa mataki wanda yake na ƙasa ceton ahlul kaba'ir wanda suka cancanci shiga wuta sai a cece su ba tare da sun shiga wuta ba wanda kuma suka shiga wutar ba su yi shirka ba su ma daga ƙarshe za a ceto su ya zama to an hudu su daga ciki saboda asalin imanin da gare su a nan gurin da aka ce as'adin nas ta ɗayi nan da aka yi bai nuna cewa bil adama ba kawai banda alkhairi kenan as'adin nas bi shafa'ati yawm al-qiyamah qala la ilaha illallah wannan kuma ya nuna fadla na la ilaha illallah wanda tana daga fiyayyen zikiri wanda bawa musulmi ake sanya da zulfa bukhari ya fitar da shi a kitabar riqab babu sifatul janna wan nar insha Allah sai mu tsaya nan gurin abin da muka audio zama dole Allah tsara mu alada abin da muka fuskuri ubangi subhanahu wa ta'ala ya barka mana اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وصلى اللهم وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم الله